الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna hudu ga watan zulka'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma uku ga watan shida shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau muna da wata tambaya ɗan uwa ke cewa mutum ne bacci ya rinjaye shi bai falka ba sai a lokacin la'asar ya zo masallaci sai ya samu jama'a suna sallata la'asar yaya ya kamata yi to abin da ya dace ya yi sai ya bi limami da niyyar azahar an gane ko ana gamawa sai ya tashi sai ya ramu wato sai ya yi la'asar shi zai bi liman da niyyar azahar in an gama sai ya tashi ya yi la'asar shi dalilin da yake tabbatar da halaccin mai farilla ya bi mai wata farilla ko mai nafila ya bi mai farilla ko mai farilla ya bi mai nafila shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa malamai suka ce wannan gaba shine dalilin da ke tabbatar da halaccin mai farilla yabu mai nafila ko mai nafila yabu mai farilla ko mai farilla yabu mai wata farilla ta daban domin maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wa inna mali kullum ri'in manawa tare da cewa game da mai farilla yabu mai nafila shi wannan nassi ne ma a bayyane hadisin mu'az Allah ya kara masa yadda wanda yakan sallaci sallah ta isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya dawo unguwarsu kuma sai ya ma yan unguwarsu limanci don haka dai a takaice abinda za a yi kenan zai bi su da niyyar azhar in an gama sai ya yi la'asar shi in kwa ya bi limami da niyyar la'asar shi ma ya yi kenan in an gama kuma sannan sai ya ramo ita wannan azhar inda ta kuce masa saboda jera kubutattar sallah da wadda lokacin ta yi ba wajibi ba ne a magana mafi rinjaye matsayinsa sunna ce wadda take mustahabba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu bada ilkalk kuma muna cikin babi na sha hudu baban da ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa baffa fiha min kulli dabba wato cewa ubangiji mai girma da ɗaukaka shine ya ɗaiɗaita dukkan wato wata dabba a ban ƙasa in aka ce dabba dabba asali shine duk abin da ke tafiya a ban ƙasa kamar yadda malamai suka ce kullu ma ya dibbu ala wajhil ard duk abin da ke tafiya a ban ƙasa sunan shi dabba sawa'an dan adam ne ko kwari ne ko tsuntsu ne ko dabbar ce dukkan su sunan su dabba kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع kaga anan da ya ce wa minhum man yamshi ala batni daga cikin dabbar da Allah ya halitta akwai dabbar da take tafiya akan ciki take jin ciki kamar maciji kamar tsutsa da abin da ya kama da haka sai ya ce wa minhum man yamshi ala rijlain daga cikin dabobin akwai waɗanda suke tafiya wato akan kafa biyu kamar dan adam kamar tsuntsu wa minhum man yamshi ala arba akwai kuma wanda ke tafiya akan kafa hudu kamar waɗannan dabbobi kenan amma a al'adance idan aka ce dabba shine kenan dukkan wata halitta wadda take mai kafa hudu ita ce ake kiranta dabba shine bayan wato ayoyin da malam ya zo da su a ƙarƙashin baban ya zo mana da hadisin salim daga mahaifinsa abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda ke faɗa ya ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam na kuɗi ba a kan mimbarinsa manzon allah yana cewa uku tulul hayyat manzon allah yake cewa ku kashe macizai lafazin hayya jam'i ne na hayya in aka ce hayya macijiya sannan sai ya ce waƙtulo zaƙufiyatai wal abtar manzon Allah ya ce ku kashe macijin da ake masa laƙabi da zuɗufiyatai an gane ko lafazin addufiyatai lafazi ne wanda yake musanna mufradinsa dufiya macijin da ke da zane a bayansa domin shi zuɗafiya ta yin zane biyu gare shi fari a nan bayan shi duk da cewa masu waɗanda suke mazauna gida za su iya gane wannan nau'i na maciji za su iya sanin sunan shi zuɗafiya ta yin ake kiran shi maciji wanda yake da zane biyu wato a bayansa zanen kuma fari ne sai ya ce wal abtar wato da mai gajeren rutsiya wanda wutsiyar shi a guntula take dan gajere ne macijin duka baya wuce dani ɗaya wani lokacin kuma wani lokacin ya wuce dani ɗaya daga dani ɗaya dai abin da ya sama haka tsawon shi yake gaba ɗaya shine ake kiran shi al'abtar bayan a dunkule manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku kashe macizai sannan kuma sai ya ware waɗannan macizai guda biyu da an bato manzon Allah ya ce ku kashe macijin da ake kiran shi zurfiya ta yi sannan sai ya ce wal'abtar wato da maciji wanda yake mai yankakkar wutsiya sai ya ce fa'in na kuma ya ɗi misanil basara manzon Allah ya ce domin su waɗannan macizan manzon Allah ya ce neman ido suke kamar yadda yake cikin wata riwaya ma'ana ya ɗi misalin basara sukan tafiyar da ganin mutum wanda shi kamar yadda ya zo a wata riwaya shi su waɗannan abu na horko abinda suke nema a jikin ɗan adam ido in matsar tuwaye to ido yake nema in ma sara ya kai to shi kawai ido yake nema shi ne maza Allah ya ce ya ɗi misalin basara sukan shafe ma mutum wato gani wa ya taskidanil haban maza Allah ya ce kuma suna sanya wato ciki ya zube a wata riwaya wa ya walada ma'ana suna sanya ɗaya wannan wato mace ta yi bari mace mai ciki shine kamar yadda malamai suke faɗa maciji ne wanda yake ya kai ƙarshe a wajen mugunta wanda da zaran mace mai ciki ta yi ido hudu da shi to kai tsaye za ka ga ta yi barin ciki alayhi hazirillah to shi yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa wato a kashe su to shine anan Abdullah wato sai yake fada shi ibnu Umar yake cewa fa baina ana udaridu hayyatan li aqtula li aqtulaha yayin da ina kora wata macijiya na biyo ta da sauri domin na kashe ta yace fanada ni abu lubaba abu lubaba Allah ya kara masa yadda sai kuga mun kira lafazin fanada ni minan nida ne annida kira wanda yake kunshe da ɗaukaka murya shine ma'ana ya kuga mun kira ya ce da ni la taqtulha ya ce karka kashe ta fakultu sai na faɗa masa na ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kada amara bi katilil hayyad ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yayi umarni game da kashe macizai domin shi yace mana uqtulul hayyat ku kashe macizai kamar yadda shi ibnu umar akan minbari yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fadar haka kenan anan shi Abu Lubaba ya hane shi cewa kar ya kashe wannan macijiya ibnu umar sai yake bashi hujjar da ta sa yake famar kashe wannan maciji wannan ya ishe mu darasi akan mazan jiya sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda galibin rayuwarsu idan kaga sun yi abu to suna da dalili ko suka ce kar a yi abu to suna da dalilin da ya hani kaga anan shi abu lubaba da ya hane shi ya ce karka kashe wannan macijiya a'a ba ya hane shi bane ba kawai a tsantsar ra'ayinsa da son zuciyarsa domin shi ma yana da dalili shi ko ibnu umar sai yake bashi hujjar cewa a'a wannan macijiya da kaga ina famar kashe ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yace da mu ku kashe macizai Abu Lubaba sai yake ce masa innahu naha ba'da zalika an zawatil buyut lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan umarni da yi na cewa ku kashe macizai ya yi hani game da kashe macizai waɗanda suke na gida waɗanda ake rayuwa da su yau da gobe wanda wannan yana nuna mana babu wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yi ihaqa ko mu ce ya kewaye da sanin dukkan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ibn Umar yana da masaniyar cewa manzon Allah yayi umarnin a kashe macizai kuma wanda lafazi ne gamamme domin cewa yi uqtulul hayyat ku kashe macizai kuma sannan sai ya ware wasu nau'i biyu daga cikin macizan da ambato shine zuddufiyatayn da kuma al'abtar saboda muguntar da take tare da su kenan zikirul khas ba'da al'am domin zuddufiyatayn da al'abtar suna daga cikin alhayyat wanda shi abu ana ware shi saboda wani muhimmanci a lokaci an gane ko zikirul khas ba'da al'am wani lokaci yana kasancewa domin a nuna muku mahimmancin wannan abu kamar yadda can ubangiji ta'ala ke fadawa auhaina ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zaka wa kanu lana abidi kaga anan iqamus sala da ita'uz zaka suna daga cikin jimillar fi'lul khairat amma sai aka ware su da ambato kamar yadda can yace hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin tare da cewa as-salatul wusta ita ce salatul asr tana daga cikin jimillar sallolin da ubangiji ta'ala yace a kiyaye to shine anan shi ibnu umar sai yake bashi hujjar cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da mu mu kashe macizai shi kuma abu lubaba sai yace innahu naha ba'da zalik ai bayan yayi wannan umarni manzon Allah yayi hani an zawati buyut game da kashe macizai waɗanda suke na gida shi wannan hani ibnu umar baya da masaniya game da shi sai ya ce wahiyar awamir wannan kuma kalima ce mudraja wadda ta zo ne daga al'imamu zuhri an gane ko domin yana nihin ya fassara mana wasu macizai ne waɗanda ake kiransu zawatul buyut su ne kenan al'awamir masu rayar da gida waɗanda kenan ake zaune da su yau da gobe to su irin waɗannan macizai ba a kashe su abdullahi ibn mubarak almarwazi Allah ya ji kansa kamar yadda asarkin yana cikin sahihul bukhari yana siffanta mana nau'in su waɗannan macizai zawatul buyut yace macizai ne waɗanda suke yadda ka san azurfa haka jikinsu yake an gane ku suna walikiya sannan kuma wajen tafiyar su ba sa wato shine lauyewa irin yadda maciji yake su kawai tafiya suke suna jan cikin da kasan kamar misali tsotsa ba sa irin wannan na maciji haka to su ne irin waɗannan ma'ana shi ma wannan misali ne ya kawo ba don ya keɓanta ba da su e misali ne na su irin waɗannan ƙanƙanan macizai waɗanda ake rayuwa da su a gida yau da gobe waɗanda ba sa cewa ko wanda kuma galibinsu waɗanda wannan aljannu ne ake rayuwa da su shi ne a nan wato a takaice kenan shi wannan hadisi kamar yadda wato bayani ya gabata hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wato kashe macizai su waɗannan waɗanda suke zawatul buyut farko misali in wani nau'in banda su kenan in wani a ce nau'i na maciji ya bayyana a gida to abu na farko a ka'ida ta shari'a wato umarni ake masa ma'ana kashe da ake masa da barazana cewa ya bar wannan gu a ce masa cewa kana cikin kunci in har ka ci gaba da zama da mu kenan ka san inda dare ya maka kamar yadda hadisi ne sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa inna li hadhihi lil buyuti awamira manzon Allah yace waɗannan gidaje da kuke gani manzon Allah yace akwai ƙwari waɗanda suke masu rayar da su ma'ana macizai sai yace fa idza ra'aytum minha shay'an in kun ga wani abu na maciji ya bayyana a cikin gida manzon Allah yace fa harriju alaihi salasan ku nuna masa cewa yana cikin kunci shine fa harriju min alharaj ne ai an tafi harajin kenan in har ka ci gaba da zama da mutu ka tabbata kana cikin kunci an gane ko kana cikin kunci ko kuma in har ka sake bayyana gare mu to ka tabbata kana cikin kunci to haka za a a nemi izinin su uku a faɗa masa cewa yana cikin kunci ya san inda dare ya masa to a nan kasancewar mazan Allah da ya ce sau uku ana nihe sau uku a lokaci guda ko kuma kwana uku wasu malamai suna ganin cewa sau uku in a yi ne guda aka masa su ya bayyana aka ce masa kana cikin kunci ya sake bayyana in an yi na uku to wannan kuma ya halatta a kashi wasu suka ce a zuwa tsawon kwana uku ne za a ringa masa wannan gargaji shi ne mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa in zahaba in ya tafi to fa lillahi alhamdu dama haka ake bukata wa illa faqtuluhu in ko ba haka ba manzo Allah ya ce to ko kashe shi in ya koma bayyana bayan kenan an masa kashe da sau to dan haka su waɗannan kenan mucizai waɗanda suke nage wanda suke bayyana a cikin gida kenan ba macizan da aka saba zama da su yau da gobe kenan irin bakon maciji in an same shi haka za a yi masa za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعب الجبال قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال مال الرجل غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القبر يفر بدينه من الفتن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد هو عبد الله بن الذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نهو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن إسماعيل هو ابن أبي أويس أنه قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو عن عقبة بن عمرو أبي مسعود أنه قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الإيمان يمان هاهنا ألا إن القسوة وجلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرناش قرن الشيطان حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومدر قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم سياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيك الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairu malil muslim fiyayyar dukiyar musulmi a ganamun wato su ne kan kanan dabobi kananan dabobi dukiya ne kuma ita ce dukiya wadda take fiyayya daga cikin dukiyar musulmi kamar yadda wato za mu gani a cikin wannan hadisi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa. yatba'u biha sha'afal jibal shine malam yace wanda zai ringa biyar kan duwatsu da waɗannan dabobi nashi domin neman ciyawa ya kiwo wannan kuma a irin ƙarshen zamani kenan tare da cewa ko a wancan lokaci lalle kankanan dabobi su ne dukiya dukiya wadda take fiyayya daga cikin dukiyar musulmi don haka annabawan Allah da manzanni kowanne daga cikinsu ya yi kiwo iya kiwon da suka yi na kankanan dabobi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa hadisi na cikin sahihul bukhari yana cewa babu wani annabi daga cikin annabawan da Allah ya aiko face ya yi kiwon kankanan dabobi aka ce har kai ya manzon Allah ya ce wallahi ko ni ya ce mutanen makka sun kasance suna haɗa mun dabobinsu na kan kora su kiwo lokaci zuwa lokaci sukan haɗa mun wani ɗan canji su bani to shine a nan malam ya zo mana da hadisin abu sa'id al-kudri Allah ya kara masa yadda yake faɗa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yushiku an ya kuna khaira malin rajuli wanda hadisin tun a cikin kitabul iman ya gabata da lafazin yushiku an ya kuna khaira malil muslimi ganam ko kuma yushiku an ya kuna khairu malil muslimi ganaman maza Allah yake cewa ya kusanta wato kankanan dabobi su zamanto su ne fiyayyar dukiyar mutum wani mutum ake nihi shine musulmi kamar yadda yake cikin waccan riwayar kamar yadda anan malam yayi tarjamar baban yu yake cewa khairu malil muslim ar-rajul anan bi ma'ana ar-rajulul muslim manzo Allah sai yake faɗa yace yatba'u biha sha'afal jibal wanda zai ringa biyar kan duwatsu wato da waɗannan dabobi nashi wanda in aka ce ganam ismul jins ne tumakai da awakai an gane ko tumakai da awakai su ake nihi da alganam ko kuma ka ce asha kamar yadda kuma in aka ce al'ana'am wato su ne waɗannan bahimatul ana'am raƙumma da shanu da kankanan dabbobi to amma lafazin ganam ya keɓanta ne da tinkiya da akuya shi ne ya ce ya kusanta wato kan ƙananan dabbobi manzon Allah ya ce su zaman tofiyayye dukiyar musulmi ya tuba ubiha sha'afar jibal da zai ringa biyar wato da zai ringa bibiyar kan duwatsu domin neman ciyawa domin galibi ciyawa takan fito akan duwatsu sai ya ce wa mawaƙi alƙaƙari da inda ruwa yake kwanci kenan duk wani tauki domin shayar da dabobinsa ya firru bidinihi min alfitan yana guje ma wato fitintunu don ya tsira da addinin shi wannan kuma a irin ƙarshen zamani lokacin da fitintunu suke yawaita a cikin jama'a wanda musulmi sai ya yi ta kansa in kana jin tsoron za a fitince ka game da addininka to a nan mutum ya kaɗaita ya yi hijira ya shiga dokar daji ya yi ta ibada wannan shine ya fi dacewa ga duk wanda baya da amincewa game da addininsa za a iya fitinar shi to a ƙarshen duniya haka ya kamata musulmi ya amma in har ka san da izinin allah za ka iya wato shine kubuta game da wannan fitina to ka ci gaba da zama a cikin jama'a shi yafi alkhairi da wato ka kadaita ka shiga daji saboda abubuwan da ake samu game da zama da jama'a akwai daukan darasi akwai sallah ta jama'a akwai sallar juma'a akwai irin su halartar jana'iza da sauransu shi yasa wasu malamai suka fifita cewa mutum ya ci gaba da zama a cikin jama'a shine yafi dacewa da ya kaurace ma jama'a ya shiga dokar daji a irin ƙarshen zamani to malamai suka kasa suka raba suka ce duk wanda yake jin tsoron za a fitince shi game da addinin shi to ya kaurace ya shiga daji shi ne ya bi amma wanda ya san zai iya kubuta to ya ci gaba da zama a cikin jama'a shi ne ya fiye masa alkhairi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya firru bidinihi min alfitan yana guje ma fitintunu domin kubuta da addininsa yadda zai tsira da addinin shi don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa a cikin dukkan dukiyar da musulmi yake mallaka babu dukiya sama da kananan dabobi kananan dabobi alkhairi ne kamar yadda annabawan Allah galibin dabobin da suke kiwo kananan dabobi ne sannan malam ya zo da hadisi na biyu a ƙarƙashin baban hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yadda ke faɗa lalle munzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'asul kufri na hawal mashirik munzon allah ya ce wato ƙololuwar kafirci idan aka ce ra'as shine wato ƙololuwar abu ƙarshen shi kenan shi yasa shugaba ake ce masa ra'as yasa saboda shine jagora a cikin jama'a gaba daya ma'ana ra'asul kufri wato kololuwar kafirci karshen sa kenan manzon Allah yace na hawal mashriq wato yana wajen gabas gane manzon Allah yake nuna gabacin madina su wane ne ke gabacin madina su ne kenan masarauta ta wato su ne mutanen farisa daula farisiya an gane ko da waɗanda suke wannan yanki na laraba manzon Allah ya ce wannan su ne ƙololuwar kafirci kenan a wannan lokaci kamar yadda wato su alfurs su ne ƙarshen kafirci a wannan lokaci maguzawa ne kuma su ne suka hura wutar kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sarkinsu shine ya ciccira takardar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura masa da sunan yana kiran shi zuwa musulunci aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa wannan takarda da aka kai masa bai ma buɗa bai karanta kawai iya yadda ya ci cira ta yi kucin kucin da yake watsar manzon Allah ya ce ya ku ci cira mulkin shi to waɗannan su ne wato ƙarshe a wajen kafirci a wannan lokaci kuma don haka fitina ta zarce har zuwa kiyama a wannan gabaskin an gane ko ana nihi gabacin madina su ne kenan masarauta ta farisa da waɗanda suke yankin nan na laraba za Allah ya ce su ne wato kololuwar kafirci sai ya ce wal fakhru jiji da kai wal kuyala'u da takama manzon Allah ya ce fi ahlil khayli wal ibil tana ga ma'abuta da wakai da raƙuma duk wani jiji da kai da takama da nuna isa manzon Allah ya ce tana ga ma'abuta da wakai wato da raƙuma sai ya ce walfaddadina wato da su ne waɗanda suke makiyayen raƙumma ahalil wabar waɗanda suke kenan ƙauyawa idan ka ji larabawa sun ce ahalul wabar suna nihi mazauna ƙauye in aka ce ahalul madar su ne 'yan birni ahalul madar 'yan birni ahalul wabar 'yan ƙauye asalin alwabar wato izga ta raƙumi shine lafazin faddadin jam'i ne na faddad a gane ku wanda an ciro shi ne daga alfadid wato shine daga murya wanda kuma wannan al'adar su ce makiyayen raƙun masu ringa ma raƙun su wannan kuwa wanda kuma kasancewar al'adar makiyaya raƙumma da dawakai su a kullum hamar da suke raƙummansu su yawaita da dawakansu su yawaita domin su ringa nuna isa da takama da alfahari sabani ga ma'abuta kankanan dabobi shi yasa annabi mazara sallallahu alaihi wasallam yace wal fakhru jiji da kai ka nuna kafi kowa wal kuyala da takama da nuna isa manzo Allah yace fi ahlil khayli wal ibli sune dai alfaddadin ahalil wabari sai ya ce wasakinatu manzon Allah ya ce nutsuwa da kaskanta kai an gane ko lafazin as-sakina lafazi ne wanda yake daukan ma'anar ad-duma'anina wat-tawaru nutsuwa da kaskanta kai manzon Allah ya ce fi ahalil ganami tana ga ma'abuta wato kankanan dabobi tumakai da awakai su waɗanda suke ma'abuta kankanan dabobi ba su da wata himma ta cewa sai sun ga dabobinsu sun fi na kowa yawa da nuna ma mutane isa da takama ba a san su ba da wannan galibi waɗanda suke masu kankanan dabobi kaskanta kai aka san su da shi shi yasa ya ishe mu dalili idan ka ɗauka hadisin waɗannan mutane uku wanda Allah ya jarrabe su ya jarrabe su da wata musiba da wanda yake mai kura da wanda yake makaho da wancan wanda yake wannan mai cutar albaras kaga makaho menene ya zaba daga cikin dabobin karamar dabba tinkiya ko akuya shi wannan mala'ika da aka bashi ya masa addu'a ya ce Allah ya sanya albarka wanda kuma a ƙarshe dangana ga shi wannan mai karamar dabba aka samu shi wanda aka bashi saniya mai ciki da wanda aka bashi taguwa mai ciki kowanne nunawa ya a wannan dukiya fa ya gaje ta ne uwaye da kakanni to don haka dai kananan dabobi akwai alkhairi tattare da su kamar yadda ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa wasakinatu nutsuwa da kaskanta kai manzan Allah ya ce fi ahalil ganami tana ga ma'abuta kananan dabobi shi ne malam sai ya zo da hadisi na wato ukubatu guna amr shine abu mas'ud al-ansari Allah ya kara masa yadda ke fada ashara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama biyadihi na hawal yaman yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nuni da hannunsa wajen birnin yaman faƙala manzan Allah sai ce al'imanu yamanin hahuna manzan Allah ya ce imani wato bayamani ne manzan Allah sai ke cewa nan wajen wanda wannan yabo ne da jinjinawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ga mutanen yaman musamman waɗanda suke rayuwa a wannan lokaci yasa saboda su mutanen yaman su ne waɗanda suka karbi albishir na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da su banu tamim suka ki su mutanen yaman suka karba wanda kuma malamai suka ce galibin su mutanen yaman hallo dama makiyaya ne na kankanan dabobi kamar yadda yake cikin hadisin sai yake cewa ala manzon Allah ya ce ku saurara innal qaswa lalle kekashewar zuciya ma'ana rashin imani da rashin tausayi wa gilabal qulubi da kaushin zuciya ma'ana kaushin hali manzo Allah yace fil faddadin yana ga ma'abuta wato kiwon raƙumma sai yace inda usuli aznabil bakar gun waɗanda suke masu bin jelan raƙuma ma'ana kullun suna bin bayan raƙumi suna kiwo manzo Allah yace ke kasar zuciya da kaushin hali manzo Allah yace a tattare yake da su sai ya ce haisu ya ɗulu ƙarnar shaiɓani a inda wato ƙahonin shaiɗani ke kullowa sai ya ce fi rabi'ata wa mudar a cikin waɗannan ƙabilu biyu ƙabila ta rabi'a da ƙabila ta mudar an gane ko wanda su waɗannan ƙabilu biyu galibin dabobin su raƙumma ne da dawakai su waɗannan ƙabilu biyu wato rabi'a da mudar saɓani ga su mutanen yaman galibin wato dabobinsu kankanin dabobi ne kuma su ne waɗanda suka karbi kiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a farko ba su nuna taurin kai wato da nuna isa shi yasa wasu malamai suka ce a nan da ya ce al'imanu yamanin suka ce ana nihi da al'ansar wato mutanen madina me yasa domin asalinsu wato daga yaman ne suka taso su mutanen madina amma dai zahirin hadisi ba yana nihi mutanen madina inda mutanen madina ne da kai tsaye manzon Allah zai bayyana amma me yace cai yamanin sai yace hauna kuma yayi nuni da hannun shi kenan yaman kin wadda take sananna ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuni ga jama'ar ta a wannan lokaci ba ana nihi asalin su ba kenan waɗanda suke raye a wannan lokaci shi ne sai yace ku saurara yace lalle ke kasar zuciya da kaushin ɗabi'a kaushin hali shine wa gilabal kulo kaushin zuciya ma'ana shine kaushin hali sai ce filfar dadi yana ga waɗanda suke wato mabiya makiyayen raƙuma inda usule a zinabil ibil a gun waɗanda suke wato masu biyar jelar wato su ne raƙuma amma wannan fa ba yana nuna cewa ba kiwon raƙuma abin zargi ne a galibin ɗabi'a ta waɗanda suke kiwon raƙuma tare da cewa kakan samu a cikin makiyayen raƙuma za ka samu wanda yake da tattausan hali da kaskanta kai wanda wannan ɗabi'a mummuna babu ita tare da shi an gane ko ana nihi galibi ne kamar yadda a masu kankanan dabobin za ka samu wani yana da kaushin zuciyar yana da girman kai da jiji da kai ina a nan manzara sallallahu alaihi wasallama yana mana bayani ga galibin ɗabi'u da halaye waɗanda suke na mutane sai ya ce a inda wato kahonnin shaidani suke hudowa sai ya ce fi rabi'ata wa mudar wato a cikin kabila ta rabi'a da mudar wanda galibin dabobin su raƙumma ne a takaice shi kanshi wannan hadisi kamar yadda wato malamai suka yi bayani cewa wato su mutanen yaman galibin kenan dabobin da suke kiwo a wannan lokaci kankanan dabobi ne wanda kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna nutsuwa da kaskanta kai wato yana ga abuta kankanan dabobi shine kenan makasudin shigowa da hadisi sannan hadisi na huda ababan hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tum siyahatika in har kun ji cirar zakara an gane ko kun ji zakara yana cerawa manzon Allah yace fas'alullaha min fadli ku roki Allah subhanahu wata'ala game da fadlarsa jumla ta aliliya manzo Allah sai ce fa inna hara atmarakan domin in kuka ji zakara yana cira to mala'ika ya gani mala'ika ya gani shi yasa manzo Allah sai ce fasalullah min fadli ku roki Allah game da fadalarsa me yasa saboda anan dan kaunar kwadayin mala'iku su yi amin game da addu'ar da kuke yi Allah kuma ya karba saboda shi in ka ji yayi cira ya ga mala'ika to tunda mala'iku kuma sun halarto gun to kai kuma yi kokari ka yi addu'a don kwaɗayin su waɗannan mala'iku su yi amin ga wannan addu'ar da kake Allah ya karɓi addu'ar ka biya maka bukatunka shi ne ana malamai suka ce akwai mustahabbancin mutanen ƙwarai salihan bayi in sun zo gu to mutum ya yi addu'a domin su su ce amin Allah ya karɓi addu'ar shi an gane ko in karji mutumin kirki ya zo wuri ya ƙoƙari ka yi addu'a ya Allah ka ba mu kaza shi wannan mutumin ƙwarai ya ce amin in ya ce amin Allah sai ya karɓi addu'ar ka wanda sababin haka kasancewar akwai hadisi sahihi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake hani yake cewa la tasubbu dika manzo Allah yace kar ku zagi zakara sai yace fa innahu yad'u ila salati domin zakara yana kira zuwa ga sallah wanda wannan ku sababi wani mutum abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya la zakara yayi cira sai ya la'ance shi wa ya dame su maza Allah sai ya ce la ta subbuti ka kar ku zagi zakara maza Allah ya ce fa innahu yad'u ila salati domin zakara yana kira ne zuwa ga sallah ma'ana ba a da sautin shi hakika cewa kiran sallah ne yake a'a kasancewar wato shi zakara yana da wasu halaye wanda kasancewar a cikin dabobi yana daga cikin abin da Allah yake bance shi da shi sanin sa'o'i waɗanda suke na dare wanda zakara sa'ad da ya saba yin cira in ta yi kawai kashiya yadda ka san agogo ta buga kuma akwai lokaci yana kasashe a cikin dare kuma ba bambanci a lokacin rani ko lokacin damuna lokacin da dare yake yin tsawo ko ya gajarci duk sa'ad da ya saba yakan yi kafin ketowa alfijir kuma yakan yi cera idan alfijir ya keto to shi yasa wasu daga cikin al'imamu wannan malaman shafi'iya suke cewa ba sun ba da fatawar cewa ba laifi mutum yana iya dogaro da cera ta zakara wanda aka jarraba game da shigar lokaci an gane kawai ba ka da agogo amma ka jarraba wannan zakara baya kiran baya cira sai lokacin sallah ya to kana iya dogaro akan wannan kenan in ka ji ya cira in kai mai nihin azumi ne sai ka tsaye da sahur to shine anan manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan kun ji zakara yayi cira yake cewa fa innaha ra'at malakan wato ya ga mala'ika ne shi yasa wasu daga cikin magabata shine al-Imam Ad-Dawudi yake cewa zakara yana da halaye guda biyar ya kamata a ce mutum yayi kiyo ya kwaikwaye shi akan wani hali na farko gashi da kyawun sauti an gane ko yana da kyawun sauti hali na biyu shine tashi da asuba an gane ko tashi da asuba zakara ba yadda za in kai zakara gari ya waye bai cira ba to ba lafiya amma in asuba ta yi yayi cira tashi da asuba abu na uku shine suka ce gashi da kishi an gane ko yana da kishi ya kamata a ce musulmi ya kwaikwaye shi akan wannan abu na hudu suka ce yawan kyauta shine kamar yadda a hausa ake cewa ba da kwaya ka ci tsakuwa abu na biyar wato shine kuma yawan kusantar iyali to duk da cewa a na ƙarshen wannan dai akwai illa saboda yana daga cikin abin da yake raunana ɗan adam kamar yadda suka zana abubuwa uku waɗanda suke hallakar da mutum dandanan shine wani malami yake cewa salasun muhlikatun lil anani wa midiatu saqami ila saqami dawamu mudamatin wa dawamu wad'in wa idkhalu ta'ami ala ta'ami yace abubuwa uku masu hallakar da dan adam ne kuma masu janyo rashin lafiya ne akan wata rashin lafiya abu na farko dawamu mudamatin yawan shan giya duk wanda yake mai yawan shan giya to baya kai labari ɗan lokaci kaɗan ka sa masa lokaci abu na biyu sai ya ce wa dawamu waɗa'in da yawan kusantar iyali na uku sai ya ce wa idkhalu ta'ami ala ta'ami da shigar da abinci akan wani ka ci abinci ba da jimawa ba har lokaci janyo wani kwano har lokaci yawan cin abinci yana daga cikin abin da yake hallakar da dan adam shi kanshi abinci bukata ce in ka ji yunwa ka ci gwalgwadon kuma wanda zai meke maka tsatsanka domin ka bauta ma ubangiji amma mutum ya ba ya himmantu da ci na abinci a kowane lokaci to wannan yakan haifan ma da mutum rashin lafiya duk wanda yake yawaita cin abinci to zaka ga ba yadda za a iya dau lokaci mai tsawo to shine anan manzo sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wa iza sami'tum nahiqal himari idan kun ji ruri na jaki ma'ana jaki yana kuka bazan Allah yace fa ta'awwazu billahi minash shaytani wato ku nemi tsari da Allah game da shaytani a wata riwaya wadda na cikin sunanin nasa'i da kuma al-mustadrak na al-hakim an-naisaburi akwai ziyada wa iza sami'tum nahiqal himari wa nabahal kalbi da haushin karnuka an gane ko da haushi na karnuka manzon Allah yace fa ta'awwazu billahi minash shaitani ku nemi tsari da Allah game da shaytani fa innahu ra'a shaytana fa innahu domin shi jaki idan kuka ji yayi kuka ko kare yayi haushi to shaytani ya gani kenan sai ku nemi tsari da Allah domin shaidani ya halartu kar ya shafe ku da wata wani sharri da wata mugunta da wasiwasi ma'ana ku nemi tsaro da kariya Allah ya muku garkuwa tsakanin ku da shi ya halartu gun in kuka ji jaki yayi kuka ko kuma kare yayi haushi sannan hadisi na gaba wato kenan a takaice wannan hadisi shi ma ya nuna mana daga cikin dabobi waɗanda suke fiyayyu akwai irin wato irin su zakara da sauran su kaji shine annabi mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika ya gani idan kun ji yayi jira shi wato zakara kuma manzo Allah ya ce ku yi addu'a amma kuma sabani ga waɗannan dabobi irin su jakai irin su karnuka su kuma in dai kun ji sun yi kuka to kawai shaidani suka gani sannan hadisi na gaba hadisin jabir ibn abdullah Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana junhul layli manzon Allah ya ce idan wato dare yayi ma'ana junhul layli kenan duhunsa ya ruhu shine ya ce au amsaitum ko kuma idza amsaitum manzon Allah ya ce idan kun maraita me yake nihi da amsaitum ma'ana dare ya yi kenan magariba ta yi rana ta fake duhun dare ya tunkaru domin lafazin amsaitun minal masa ne in aka ce masa wato tun daga bayan la'asar har zuwa lokacin kwanci wannan gaba ɗaya ana kiran shi masa a larabci an gane ko kenan tun daga gushewar rana har zuwa faduwar rana shine ake kiran shi almasa kamar yadda in aka ce asaba tun daga ketowar alfijir har zuwa kenan lokacin azhar dukkan shi wannan ana kiran shi asaba amma galibi shi lafazin masa an yi amfani da shi daga bayan la'asar kenan zuwa lokacin kwanci don haka kenan azkarul masa tun bayan la'asar mutum yana iya yin su an gane ko ko bayan la'asar kai tsaye ko bayan magariba kafin ka kwanta da in kai wannan to kayi zikiri wanda yake na yamma shine yace idza kana junhul layli idan duhun dare ya gabato aw amsaitun ko kuma cewa idan kuka maraita ma'ana dare yayi manzo Allah magariba ta yace fa ku fusbiyanakum manzo Allah yace ku kame kankanan yaran ku ma'ana a tsare su a zaunar da su a gu daya kaga wannan aiki ne wanda yake na su mata domin su ne galibi a gida su ne suke tare da yara domin da yawa mai gida lokacin magariba bai dawo ga gida mafi yawa don haka shine ya ce fa ku fusi biya na ku kame kankanan yaranku illar manzan Allah ya ce fa inna shayatina domin shaidanu tantashiru hina izin a wannan lokaci sukan watsu an gane ko su lokacin fitowarsu ne da watsuwarsu da yaɗa sharri da mugunta sai ya ce fa'iza zahabat sa'atun minan laili in har wata sa'a ta dare ta rigai ta tafi kenan bayan rana ta fada an lokaci ya ɗan ja wanzan Allah ya ce fakalluhun ku rabu da su an gane ko kenan ku kyale su in har kenan wata sa'a ta dare ta tafi kenan magarbar ta ɗan wuce kenan lokacin isha ya ɗan shigo maza Allah ya ce ku kyale su a wata nuska akan samu fahalluhu ma'ana kenan ku kunce su ma'ana ku sake su dai ake su yara sannan sai ya ce wa agli kul abuwa ba maza Allah ya ce ku kulle kofofin gidajen ku in za ku kwanta ku rufe kofar gida a rufe kofar daki lafazin al'abuwa a nan ya shafi kofar gida da kofar daki sai ya ce wasu kursumallahi ku ambaci ubangijinku lokacin da za ku rufe kofar kenan ku ce bismillahi sai ya ce fa inna shaibana domin shaidani la yaftahu baban mughlaqan duk kofa wadda aka kulle ta manzon Allah ya ce shaidani yayi kadan ya bude ta ya buda ta fa inna shaibana domin shaidani la yaftahu baban mughlaqan baya iya bude kofar da aka kulle ta in dai an ambaci Allah lokacin da za a kulle kofa to yayi kadan ya bude ta kenan anan yana nuna mana duk dakunan da ba a rufewa da kofar gidan da ba a rufewa to shaidanu shiga suke maganin shaidanu kenan a kulle kofa kuma in za a kulle ta ayi bismillah قال واتنا فدا واخبرني امر بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله نحو ما اخبرني عطاء ولم يذكر واذكر اسم الله wato ibnu jurayj yake faɗa cewa amr ibn dinar ya bani labarin cewa ya ji jabir ibn abdullah kwatancin hadisin da ata ibn abi rabah wato ya bani labari sai dai shi a cikin riwayarsa bai ambata cewa wazkuru smallahi cewa ku yi bismillah kenan a wannan riwaya ce cewa ku yi bismillah almusbitu kuma muqaddamun ala nafi sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake cewa fuqidat ummatun min bani Isra'ila an rashi wata al'umma daga cikin banu Isra'il la yudra ma fa'alat ba a san ba menene ta aikata menene lahinta aka wayi gari kawai babu ita kwata-kwata wannan al'umma daga cikin banu isra'ila ba za Allah sai yake cewa wa inni la uraha illa al-fa'ar maza Allah ya ce ba na zaton ita wannan al'umma da aka rasa faci kawai beraye ne an gane beraye wannan da kuke gani Allah ya la'ance su ya shafe halittar ya canza su sun koma bera maza Allah ya ce ba na zato face kawai su ne beraye menene dalili maza Allah ya ce idza wudi alaha albanul ibil in an aje musu nonon raƙumma lam tashrab ba sa sha berayen aka aje nonon raƙumi baya sha wa idza wudi alaha albanul sha' idan aka aje musu nonon kankanan dabbobi tumakai ko awakai sharibat sai su sha shine dalilin da shi manzara sallallahu alaihi wasallama yake zaton cewa beraye ita su ne wannan al'umma daga cikin banu isra'ila wanda aka wayi gari babu su babu alamar su Allah ya shafe halittar ya canza su sun koma abu huraira sai yake cewa fa haddastu domin shi annabi yaqubu alaihi salam ai shine isra'ilullah shi kuma ya haramta ma kansa raqubi adda wani ne lokacin da ba shi da lafiya ce in Allah ya ba shi lafiya shine Allah yake faɗa kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura to kenan tunda su ne jikokin yaqub ne alaihi salam jikokin yaqub ne to su kuma in an ajiye ma bera nonon rakumi baya sha amma in aka ajiye masa na tunkiya ko akuya kuma sha yake shi yasa manzo Allah ya ce to bana zato face kawai wato beraye kenan su ne wannan al'umma wadda aka rasa Abu Huraira yake cewa fa haddastu Ka'ab sai na ba Ka'abul ahbar labari wanda malami ne daga cikin malaman Yahudu wanda ya musulunta fa qala sai ya ce anta sami'ta an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaquluhu yanzu kai ka ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗar haka qultu na'am abu huraira yace nace masa kwarai kwa qala li miraran fa qala li miraran so da yawa sai yace mun kai ku ka ji manzan Allah yana faɗar haka abu huraira yace masa tabbas ba ni naji kai har aka kai abu huraira ya kosa fa qultu sai nace masa a ba aqra'u taura shin ni a taura nake karantawa a riwaya wadda take cikin sahihu muslim a fa unzilat alayya taura ni aka saukar ma a taura ai ba labarun ku bane na at-taura na karanta manzon Allah ne ya faɗa mu to wannan kasancewar iya zato ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi amma bayan haka ya bayyana ba su bane kamar yadda hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wata al'umma da Allah ya shafe halittar ta aka la'ance su an gane ko face ita wannan al'umma ba ta aihuwa ba ‘ya'ya balantana jikoki waɗanda Allah ya canza halittarsu wadda wasu jama'a ne daga cikin yahudawa su ne ashabu sabt wanda Allah ya la'ance su suka zamanto birrai da aladu maza Allah ya ce ba sa aihuwa kenan dukkansu waɗanda Allah ya la'anta ba sa haihu ba balantana ba ɗa balantana jika daga su an kare kenan ba su zarce ba kenan inda a ce ɓerayen ne to su ma da sun kare amma kafin Allah ya la'anci waɗannan dama akwai aladu akwai birrai kenan ba su bane amma su wanda Allah ya shafe halittar ya maida su birrai da aladu kansu aka kare da suka mutu kenan shi kenan kenan su ba su aihu ba iri nasu ya zarce na biri da alade a tun kafin Allah ya la'ance su dama akwai birrai da aladu wancan birrai da aladu wanda tun can da akwai su su ne har yau amma su wannan al'umma da Allah ya la'anta kenan bakin su ne bayan lokaci kuma gaba ɗaya da lokacin su ya suka mutu kenan su ma inda a ce su ne wanda Allah ya la'anta suka koma birayen to da ba za su zarce ba kenan ba su bane ba kenan shine malamai suka ce wannan kafin kenan manzon Allah a sanar da shi cewa babu waɗanda Allah ya shafi halitta suka zarce kenan shi yasa manzon Allah ya yi zaton cewa beraye ne da adadu shi ko ta hanyar da ya kyautata zaton domin in an ajiye musu nonon raƙumi bera baya sha amma in aka ajiye nonon tunkiya ko akuya sha yake to ya zo da wannan hadisi domin wato ƙara nuna mana dai mahimmancin ƙanƙanan dabobi kaga hatta da bira ya fi son nuna akuya ko na tunkiya shine amma tare da cewa nuna raƙumi shi ma yana da fagala tashi ta daban magani ne na dukkan wasu cututtuka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan jama'a waɗanda suka zo birnin Madina yanayin Madina bai kamshe su ba suka ringa rashin lafiya manzo Allah ya tura su su je gon makiyayinsa a ringa tatsa musu madara ta raƙumma da kuzarin raƙumi su ringa sha cikin 'yan kwanaki kaɗan Allah ya ba su lafiya wanda wannan yana tabbatar mana madara ta raƙumma magani ce kuzarin raƙumi shi ma magani ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa su je a ringa tatsa musu su sha lokaci ya tafi nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك